الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan sahiya ta laraba bakwai ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 30 ɗin 30 ne 29 ga wata na uku miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin tafsirin suratul infitar a jiya mun ji fadar Allah subhanahu wa ta'ala tun daga aya ta farko har zuwa aya ta goma sha uku wanda wannan ayoyi guda biyu ko kuma uku na ƙarshe tun daga aya ta goma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa inna alaikum lahafizin lalle a gare ku akwai wasu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗura wanda suke ƙoƙarin kiyaye da ƙidaya dukkan wasu ayyukan da kuka aikata. Wannan masu rubuta aikin nan kiraman wasu mala'iku ne katibina masu rubuta abin da kuka aikata. Ya'lamuna suna da masaniya. game da abin da kuke ma ta fa'aluna abin da kuke aikatawa to ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda uku mun karanta matsaloli guda biyu wanda kusan matsala uku take iya shiga ƙarƙashin ita waɗannan ayoyi guda uku matsala ta farko ita ce shin wannan mala'iku za su bi ka kowane waje ne ko kuma akwai wuraren da ba sa shiga matsala ta biyu shine abin da ya shahi saɓani da aka samu cewa su wannan kiraman katibin nan suna bin kahurai ko kuma musulmai ne kawai suke bi mun ga maganganu guda biyu daga cikin maganganun malamai magana ta farko cewa ai kahurai ba a bin su me yasa saboda su aikinsu a zahiri yake a bayyane yake bai bukatan a bi su barantana a sami suka aikata saboda dama an san aikin maza ne kawai suke aikatawa wanda suka ba da wannan bayani suka kafa hujja da faɗar Allah subhanahu wata'ala yu'raful mujrimuna bisimahum kenan su kawai da yanayinsu tuni an rige an gane su cewa mutanen banza ne kenan tunda mutanen banza ne kuma aikin banza suke aikatawa miye na bibiyan su da ba kai wahala wajen abin da ya shahi kidaya abubuwan da suke aikata alhali an san duk abin da suke aikata aikin banza ne suka ce to wannan mala'ikun babu su akan masu akan kahurai kaso na biyu na malamai suka ce musu a wannan mala'iku hatta kahuran ma suna bibiya to ku menene dalilin ku akan wannan magana suka ce ai ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata cewa nan da yace kiraman katibin yake cewa kalla bal tukazzibuna bid-din sai ce wa inna alaikum lahafizin tukazzibuna bid-din kuna ƙaryata gobe kiyama wake ƙaryata gobe kiyama musulmi ko kahuri kahuri amma kuma Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina akan ku akwai wannan wanda suke kiyaye ayyukan da kuka kasance kuna aikata wanda sune mala'iku kuma sun san duk abin da kuke aikatawa sannan kuma da can fadar Allah subhanahu wata'ala wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi kaga shi ma kahuri kahurin da aka bashi littayin shi a hannun shi na hagum kenan wannan yana nuni akan cewa an yi rubutu akan shi ta aka samu me aka samu wannan littahi kenan al'aiti hal da musulmi da kahuri gaba daya wannan mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya kadarta wa kowa to su ma suna tare da ko da mutum kahuri ne suna tare da shi mas'ala ta uku ita ce wata tambaya da aka yi wa ɗaya daga cikin magabata an tambaye shi kaifa ta'lamu almala'ikatu anna al'abda qad hamma bi hasanatin aw sayyi'atin akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan bawa ya nuhaci aikata aikin alheri za a bashi lada ko ko da bai aikata ba to wannan nuhatan da kai ai wani aiki ne a cikin zuciyarka to su mala'iku sun san abin da ke cikin zuciyar mutum a'a wanda ya sa abin da ke cikin zuciyar mutum shine wa shine ubangiji subhanahu wata'ala kawai a hadisin hadisin abdullahi dan abbas ne allah ƙara yarda a gare su yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla hadisin abdullahi dan abbas manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yake ambatawa daga cikin abin da ya rawaito daga wajen ubangijin shi kenan wannan hadisul qudusi ne Allah ke cewa inna Allah katabal hasanati was sayyi'at Allah ya rubuta ayyuka na kyawawa ayyukan lada was sayyi'at kamar yadda kuma Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ayyukan suke munana kenan ayyuka na zunubi thumma bayyana zalika sai Allah yayi bayani haka in baro baro dan haka faman hamma bi hasanatin falam ya'malha duk mutumin da yayi niyan aikata wani aikin alheri ke ce kika yi niyya za ki aikata kaza amma sai wani kadara na ubangiji biki samu daman aikata wannan aikin ba falam ya amalha baka aikata shi ba katabaha Allahu lahu indahu hasana kamila Allah zai rubuta miki lada cikakke kaman kin aikata wannan aikin to kaga ana hamma ka nufaci aikata aikin ne kuma sai aka ba da labarin cewa za a baka ladan za a rubuta maka ladan suwa suke rubuta ladan nan kiraman wannan mala'ikun nan ne to su ko ba su san abin da ke cikin zuciyarka ba ya aka suka rubuta kenan wannan bayani zai zo a cikin bayani na abdullah na sufyan sufyan sauri sannan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da cewa fa in huwa hamma biha idan mutum ya nufaci aikata aikin alheri fa amilaha sai ya aikata alherin katabaha Allahu lahu indahu ashru hasanatin Allah zai rubuta maka lada lada lada guda goma cur daga guda goma na kuma ila sab'i mi'a har zuwa ɗari bakwai da'if limki ila ad'afin kasira kuma daga ɗari bakwai kin ma Allah ya limka su limkin ba limki idan kai niyyar aikin alheri kuma ka aikata aikin Allah zai limka maka su limkin ba limkin da ba wanda ya san nawa ne wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim sannan a bangare na biyu manzala sallallahu alaihi yake cewa ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man hamma bi sayyi'atin wanda yayi niyan aikata aikin banza falam ya'malha amma baka aikata aikin ba katabaha Allahu lahu indahu hasana sai zamanto kai niyan aikata aikin ba daidai ba amma sai ka ki aikatawa saboda jin tsoron Allah da kaza da kaza da kaza to a dalilin wasawan da kai ma ba za a barka hannu rabbana ba sai an baka lada fa in huwa hamma biha amma idan kai niyyar aikata aikin zunubi fa amilaha sai ka aikata aikin zunubin nan katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan Allah zai baka zunubi guda ɗaya tallin tal ka duba tausayin ubangiji subhanahu wata'ala ga bayan shi yanzu can da aka ce wanda ya aikata ya yi niyan aikata aikin alheri ko bai aikata ba za a bashi me za a bashi lada ko idan ya yi niyan aikata alheri kuma ya aikata za a bashi lada goma daga lada goma a kai shi ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma a ƙara limka shi limkin balimki amma idan ya yi niyan aikata zunubi ya ji tsoron Allah ya bari za a bashi me lada idan ya yi niyan aikata zunubi ya aikata za a bashi zunubi nawa ɗaya tak amma can da ya aikata lada ya aikata ya yi niyan aikin alheri kuma ya aikata shi kaga lada goma aka bashi aka kai shi ɗari bakwai kuma aka limka shi limkin balimki amma nan zunubi ɗaya tak za a bashi aikin zunubi da ya aikata zunubi ɗaya tak za a bashi to mas'alar anan ita ce iza hamma idan ya yi niyan zai aikata aikin ya za a yi su mala'ikun su gane cewa ya yi niyya shine sufiyan da aka tambaye shi akan haka aka ce mashi kaifa ta'lamul mala'ika annal abda qad hamma bi hasanatin aw sayyi'atin qala sai yake cewa idza hamma al-abdu bi hasanatin wajadu minhu rihal miski wannan mala'ikun da suke tare da kai suke tare da ke daga lokacin da kika yi niyan aikata aikin alheri sai su ji wani kamshi na turaren almiski yana hutowa daga jikinka alikai lokacin da kai mai niyya niyyar aikin alherin da kai sai a kadarta musu jin kamshi na turaren almiski kenan sun san me yanzu aiki alheri ne ko baka aikata ba sai a baka ladan sai a baka lada sannan kuma wa idza wa idza hamma bi sayyi'atin in kuma yayi niyan zai yi wani aiki na ba daidai ba wajadu minhu rihan natni za su ji wani iska mai wari tare da wannan mutuma sai su gane cewa kenan aikin zunubi ne so ya aikata yanzu in bai aikata ba ji tsoron Allah sai su ba shi lada daya in kuma ya aikata sai a ba shi zunubi daya yanzu da Allah ka dubi wannan hadisi ka dubi rahamar Allah subhanahu wata'ala akan bayan shi ka aikata aikin alheri ɗaya a baka lada goma a kai shi ɗari bakwai a limka shi limkin balimki amma idan ka aikata aikin zunubi ɗaya za a baka zunubi ɗaya idan kai niyan za ka yi ba ka yi ba za a baka lada inna Allah bi ibadihi la ra'ufur rahim lalle ubangiji subhanahu wata'ala game da bayan shi mai tsananin tausayin su ne kuma mai rahama ne to wannan su ne matsaloli guda uku da suke karkashin wannan gaba da muka karanta a jiya sannan su waɗannan mala'ikun da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya'lamuna ma taf'alun al-hasan al-basri Allah ya rahama a gare shi yake cewa ya'lamuna ay la yakhfa alaihim shay'un min a'malikum babu wani abin da yake fakuwa yake ɓoye musu na daga ayyukan da kuke aikatawa duk aikin da kuke aikatawa akan idanunsu sai aya ta goma sha uku Allah yake cewa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ubangiji subhanahu wataala ke cewa innal abrara lafi na'im yanzu an an muku bayanin cewa ga halin da kuke kai rayuwar nan da kike yi ga baki daya babu wani wurin da zaki taka face akwai waɗannan mala'iku suna bibiye ki me kika aikata na aiki alheri su rubuta me kika aikata na ba daidai ba su rubuta yanzu dukkan dan adam inda ya san iya da wannan muraqaba akan shi ana mushi ana kula da shi ana control din shi ta kowane bangare kaga ya kamata ya kama jikin shi ya aikata aikin da zai zamanto littahin shi ya cika da aikin mai aiki alheri to Allah yake cewa innal abrara lalle al abrar iya nagari mutanen kirki lafi na'im suna cikin ni'ima wanda wannan ni'ima kuma ita ce gidan aljanna duk mutumin da ya aikata ayyuka na alheri to tukuicin da Allah subhanahu wataala zai mishi Allah zai mishi tukuici da gidan ni'ima wanda shine gidan aljanna kenan al'abrar waɗanda su bayi masu bin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ce a yi su yi ku bari mun bari to irin wannan ɗiya Allah subhanahu wa ta'ala zai musu tukuci da samun gida na ni'ima sai ce wa innal fujjara su kuma lalle su kuma fajirai mutanen banza lafi jahim su kuma Allah ya ce makoman su wutar jahim ce kenan su masu imani ni'ima su kuma waɗancan da suka fanɗare wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya musu tanadin irin nasu aikin da suka aikata Allah musu tanadin wutar jahim to wannan muqabil inta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir dama al'amur haka yake wani bangare a gidan aljanna wani bangare kuma a gidan wuta Allah yake cewa yawma idh yatafarraqun a ranar da za a rarrabe mutane fa ammal ladzina amanu kaga waɗanda suka yi imani to su a makomansu aljanna ce waɗanda kuma suka yi fasikanci suka aikata ayyuka na banza su kuma wutar jahim ce makomansu Allah ke cewa yaslaunaha yaslaunaha ai za su shige ta ai yusibuhum lahabuha wa harruha zahir ranan da halishin rana da halishin zahin wuta da halishin wannan wuta zai rika taba wannan kahuran nan fajirai yawmaddin a ranar sakamako ranar hisabi a ranar da aka zo aka yi za a yi sakamakon nan to wannan wuta da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi tanadin ta ga iya waɗanda ba su kyautata wa kansu ba a nan gidan duniya to wannan wutan ya launaha za su shige ta za ta rika taɓa su tana lasan su wutar za ta rika lasan zuciyarsu kaga nan ne markaz inda mutum yake jin zahi to zuciyar za ta rika lasa yawmuddin a ranar sakamako ranar tashin kiyama sai Allah ya maimaita cewa ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai abin da ake cewa ranar sakamako summa sannan kuma ma adraka wa ya sanar da kai dai ma yawmuddin me ake cewa ranar sakamako me yasa Allah ya maimaita waɗannan kalmomi malamai suke cewa karrara zikrahu ta'ziman li sha'nihi Allah ya maimaita ambatan yawmaddin yawmaddin yawmaddin saboda girman sha'anin wannan rana ga dukkan wani mutumin da yake numfashi yani dukkan mutumin da ya zo duniya har ya kai matakin da ya balaga to aiki ya same shi wannan rana ba ƙaramar rana ba ce ba rana ce wadda ko mutum ya farin ciki mai ɗorewa ko ko mutum ya bakin ciki mai ɗorewa Allah subhanahu wataala ya ruha mana asiri ya taimake mu da aikata ayyuka managarta wanda wannan ko mun wuce irin shi a baya ko Allah ya ce alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a to ko akai bayanin cewa yau mai yakunu nasu kal farashil mabsus ce Allah ya ce alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa sai ce kazzabat samudu wa adu bil qari'a to irin wannan ya maimaitu lafazin kuma dukansu tashin kiyama ne kaga alhaƙaƙin tashin kiyama ne alƙariya ita ma tashin kiyama ce sannan kuma yawmaddin ƙin ita ma tashin kiyama ce kuma ka duba yadda Allah ya zuba su duka a yake cewa anan yaslaunaha yawmaddin sai ce wa ma adraka ma yawmuddin suma ma adraka ma yawmuddin yawma la kenan duka yanda yanayin wancan yazo shi ma haka yazo to wannan abin da waɗannan ayo suke suke nuni akai kenan ubangiji subhanahu wataala ya yi tanadin waɗannan abubuwa haka wajibi ne mutum mai imani ya riƙa ma kan shi raskwana da lissahi tun kayan akai inda za a maka wannan lissahi ko kuma a maka wannan abin da yake raskwana ne sannan daga cikin yanayin ita wannan rana Allah yake cewa yawma la tamliku nafsun ranar da la tamliku nafsun wata rai bata mallaki li nafsin ga wata rai ba shay'an wani abu babu wani rai da ya mallakan ma wani rai wani abu kenan babu wani anan da gidan duniya da zai zo ya ce maka a ka bi mu in ka bi mu baka da matsala kamar da ake samu wasu daga cikin malaman ɗariƙa suna haka sai mutum ya murje idan shi ya ce ai ku bi ni na ɗauki alƙawalin ni zan kai ku aljanna ta wace hanya ta wace hanya duk mutumin da zai irin wannan magana kai ka san ya jahilci annususu shar'iyya allati tanussu ala qiyamis sa'a ya jahilci me ake cewa nassi na shari'a wanda yake bayani akan abin da ya shafi tashin kiyama ka duba hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin cewa ranan da za a zo annabawan Allah da kansu ta kansu suke annabi adam alaihi salatu wasalam duk da matsayin da yake da kasancewar shi abul bashar amma da aka zo aka ce a roƙi Allah ai sakamako me yake cewa cai wallahi laqad ghadiba rabbi al yawma ghadaban ubangiji na a yau yayi wani irin fusatan da ni ma ta kaina niki yanzu duk wani malami aka ya isa kai matsayin annabi wani malami ne ke da matsayin annabi babu duk yadda kake jin wane ne kai wace hannu wane ne duka dai kana nan a ƙasa da annaba wannan kake to haka wannan rana ce wadda yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta iya amfanar da wata rai da komi ubangiji subhanahu wataala yake cewa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi a wannan wunin kowa ta kan shi yake uwa tana ta kanta ɗa yana ta kan shi miji yana ta kan shi mata tana ta kanta zurriya dangi wace ce wane ne kowa ta kan shi yake a wannan rana to naka rana ce wadda ba ta bukatan wasa rana ce wadda ba ta bukata wani ya ruɗe ka karka sake wani ya maka wasa da al'amarin da ya shafi tashin kiyama a maka wasa a cikin komi amma banda harka addininka saboda addinu ra'sul mali addininka shine jarinka addininka shine mutuncinka shine darajarka shine kominka duk wani jijji da kai da kake in ba karkashin addini bane aikin banza ne anta lasta bi shay la tusawi shay da haka ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a sai ce wal amru yawma idhin lillah wal amru al amri yawma idhin a wannan rana lillahi na Allah ne ba na kowa bane ba ba na shehu wane bane ba ba na malam wane bane ba ba na mai mulki wane bane ba rana ce wadda za a zo ubangiji subhanahu wataala yayi magana babu wanda ya isa ya tanka limanil mulkul yawm kowa zai shuru duk wani fandararre da ya yi mulki wanda yake jin cewa ya kai mataki kaza giyan mulki ta ja shi ya rika faɗin maganganu akan Allah gashi zai zo wa Allah subhanahu wa ta'ala wala qarji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wama nara ma'akum shufa'a'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka ga kanan kazo wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai kin nan wane da kake ta karan tsaye akan dokokin Allah subhanahu wata'ala kana ga doka kaza ya kamata a sake ta kana ga doka kaza bata yi daidai da mutane ba ga kanan ka zo ba riga ba wando ba takalmi ba sallatu kai dai wannan wanan duk inda za ka yi an tsaye da mutane ana ta wane ne protocolat wane ne wace ce sai ga kanan ka zo malam zallan ka yanda kake la haula laka wala quwwata bakka da dubara bakka da karhi akan komi sai da Allah yi yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a Allah zai shailanta cewa limanil mulku yau manya manyan shugabanni da aka yi masu girman kai ina suke ina mai mulki yake kowa zai yi tsit babu mai tankawa Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar na Allah ne alwahid ɗaya ɗaya tilo alƙahar wanda yake mabuwayi kowa ya yi shiru ba wanda zai iya magana to wannan ranar ta Allah ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake maganar cewa a shafa'atul uzma babban ceto da za a bashi a lokacin da zai zo ya nemi wannan ceton yayi ba kawai cewa Allah ya hisabi zawwaye zibi a ƙarƙashin al'arshin ubangiji da ku aka bashi daman ya tambayi abin da yake so za a bashi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala akan ai hisabi ba wa a ɗauki wani akai aljanna ba ai hisabi amma saboda rigima da rawan kai da rashin sanin Allah da rashin jin tsoron Allah da sanya duniya a gaban idanu sai ga mutum yana faɗin wasu maganganun da babu yanda za a ya kawo dalili akan maganar da yake hudu ko a cikin littafin Allah ko a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai yana faɗin su ne saboda son zuciyar shi bal hasali ba magana ya ka dalili ba abin da ya faɗin yana rushe abin da Allah da manzon shi suka ambata kuma da Allah ka gan shi yana magana da sunan musulunci to Allah subhanahu wataala ya kare mu yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a Allah ce wal amru yawma idhin lillah al'amari gaba ɗin Allah ne قل لله الأمر جميعا كهدي موسى الأمر gaba ɗaya shi na Allah ne wanda wannan kuma ba gobe kiyama ba ko a nan gidan duniya akwai abubuwar suke faruwa ga ɗan adam ɗau'an aukaraha ko yana so ko baya so yadda Allah ya tsara shi haka zai gudana da yawa akwai su abin da kake ga ka wuce shi ko ka hi ƙarhin shi ko kaza ko kaza sai Allah zo ya juya abin har ka rika mamakin wai kaman kai din nan ba kai bane ba da aka bawa ya bi Allah subhanahu wataala al'amari gaba ɗaya na Allah ne kar da duniya ta ruɗe ki ki bar Allah duka na Allah ne duk abin da kike nema ki neme shi a wajen Allah duk abin da kake nema ka neme shi a wajen Allah Allah shi yake badawa dukkan wani wanda zai ɗora kanshi a matsayin cewa shi ne yake da matakin da za a iya zauwa a gan shi ya biya bukata ƙarya banza ce don kin ga an je an yi tsubbu ko an yi bokanci bukata ta biya wallahi ta lala ne Allah yake muku wa umli lahum ne take aiki a kanki inna kaidi matin Allah ce ina musu ta lala ne inna kaidi matin kamuna wallahi mai tsanani ne inna batasha rabbika la shadid kama ubangijinka iya da tsanani amma yanzu akwai wadda zaka samu a cikin mata wadda ita sam zancen ta zauna dan bai taso ba wata ta ma shahara akan bin malamai yan tsubbu aikin ta tsubbu kawai idan kai magana a ce ai ba a zama haka nan dole sai an kama jiki dole sai an yi wane ne dole sai an yi abin ake kira shi da suna an yi abubuwan da za a iya samun kariya alhali babu wani abin da zai baki kariya in ba Allah subhanahu wata'ala ba yo dan adam shi, shi a karan kanshi abin tausayi ne kan jalaye huwa man shi wane ne kaga mutum yana takama yana jijji da kai yana kaza yana kaza alhali dukkan wata ɗabi'a da Allah subhanahu wata'ala ya dora akan zai rayu akan ta wallahi sai ya rayu akan ta shi ba kowa bane ba amma sai rika nuna cewa kaman su suke da abubuwa dole he an bi su ne za a iya samun hutun rayuwa alhali ƙarya ne kuma wallahi al'amarin da ya shahi bokayen nan da 'yan tsubbu kullum wa'azi ake kuma billahi lazi mutane tun ƙari suke zuwa tun ƙari ake zuwa neman sa'a neman wane ne neman kariya neman wacece haka alhali kai da kake da magana daga bakin da baya ƙarya akan cewa mutumin wanda ya tafi wajen ɗan duba ko ka tafi wajen boka ko ka tafi wajen ɗan tsubbun nan to maganar musuluncinka ya tashi daga aiki kamar mu riƙa lura mu hararo matsalan da yake cikin zuwa wajen 'yan tsubbun nan da bokaye da 'yan duba musuluncinka ne gaba ɗaya ya tashi daga aiki aka ce kamar ka ce ne ka kafircewa alkur'ani mai girma wannan shi ne iya bayanin zuwa wajen ɗan tsubu saboda aikin da ake ayyuka na sihiri na bokanci ko da ana ga cewa malami ne kuma ƙur'ani ke karantawa can mai Allah ke cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتذكرون ka ba su labarin mutumin da Allah ya ce muka ba shi ayoyinmu muka ba shi littahi fansalaka minha sai silba ya fita daga cikin ayoyin Allah ya shiga harkokin shi ya zama dan duniya ku kuna ga malami na ashe ƙwariya ƙwarin dan duniya ne duniyan cin shi ne a gaba ku a bayan kuke bin shi saboda ya kai matakin da zai iya yin mu'amala da aljannu saboda me saboda neman cimma manuhohi na abin da ya shahi rayuwar duniya to da da 'yan tsubbu da wasu daga cikin waɗanda suke aiki na rukuya su ma wani lokaci suna ayyuka irin na 'yan tsubbu ko bokaye wanda kuma dukansu wannan hallaka ne idan ka zo bakka da lahiya magani za a maka to a tsaya a iya hududu shari'i iyakan addini a tsaya daidai nan abin da ya huta daga nan kuma a bar shi akwai wani bawan Allah ya wallafa wani littafi ya ambaci littafin da suna hum laisu bi shay da suwa yake da ɗan tsubu yake bokaye hum laisu bi shay yace su ba kowa bane ba wasu matasa ne guda biyu suka kawo kukansu wajen shi malamin kuma da irin yadda suka tafi wajen wani malami ya musu ayyuka da aljannu da kaza da kaza da kaza ƙarshe dai ya lalata rayuwarsu ga baki ɗaya kuma ya ɗora su kan wani tafarki da wani tsarin da hallaka ce kuma ba sa iya huta daga cikin tsarin da ya ɗora su shi ne ya rubuta wani littafi ɗan ƙarami ya sama littafin suna hum laisu bishai kar ku ji tsoronsu su ba kowa bane ba dan tsubu ba kowa bane boka ba kowa bane ba shi wane ne babu wani abin da zai iya sai abin da Allah subhanahu wataala yayi duk abin da kaga ya same ka ubangiji ne subhanahu wataala ya kadarta maka zai same ka ko alheri ko sabanin shi to me ne gaskanta dan tsubu me ne gaskanta boka me ne zuwa wajen shi da suna ana neman kaza sai a tahi examen mutum zai yi sai ta wajen dan tsubbu wai akwai wanda har bikin zai kai amewa addu'o'i ya rubuta maka mi ka je kai karatu kawai ka daga hannu ka roki Allah Allah baka sa'a yace magana to zaka samu abubuwan da ba su ma zo akan ka ba zaka samu mutane suna zuwa wajen 'yan duba 'yan wane ne akan a duba musu kazan nan wai kazan nan ya yi ki kin samu wani zaki aura ki ce bari ki je a duba miki shi a duba miki ta ya zai duba shi ta wani bangare wani irin mahanga ne gare shi wani irin tubarau gare shi zai iya kalle shi ya kalle shi a yaya ke da kike da salatul istikhara ga abin nan a bagas idan kina kokonto aka abin ki salatul istikhara an wuce wajen amma kawai a tashi malam abubuwan sai a hankali Allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiki a nan ina so in ambata mana wasu alamu daga cikin alamomin da ake gane dan tsubbu ko buka wanda daga kayi arba da mutum kaji ya fara ambata irin waɗannan abubuwan to mugun ne dan tsubbu ne ko buka ne bokanci zai maka zai raba ka da Allah ya raba ka da kuɗinka ya raba ka da addininka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya tayi wajen dan duba bai ya da sallah ta kwana 40 wai idan kawai zuwa ne kai ba yarda kai ba amma wanda yanzu da suke zuwa ba sun yarda bane ba tabbas a yarda suke sun yarda suka tayi dama ta za a yi muna cikin matsala kaza bari mu je a duba a ga yaya shikenan kin yi sallama da addinin musulunci sai a sake kalmar shahada kwarai da gaske mas'ala ce khadira jiddan tana da matsala sosai amma me yasa a yanzu har ana magana bin ma ga matsalar abin saboda wani abu ne wanda ana ga cewa ya zama jiki an saba ana yi amma matsala ce mai girma Allah kiyaye daga cikin alamomin da shi malam ya ambata a nan abu na harko ka je wajen mutum da sunan zaka nemi magani sai ya rika maka hiran an yas'alal marida an ismihi wasmi ummihi a ce to mai sunan mara lahiya mai sunan mahaifin shi mai sunan mahaifiyar shi to da kaji ana wannan tambaye tambayan an kama hanya kwarai da gaske an kama hanya magani aka ce kai ba sunan shi ba ko sunan baban shi me alaƙanka da sunan baban shi ko sunan mamman shi baka da alaƙa da shi ka mishi magani kawai shine ka mishi abin da zaka iya na dubaru na maganin Allah ga dama ya bashi lahiya daga wani ne sabo kawai sai bon sauran minti ashirin sauran minti ashirin ya kawai a yi kuna a sa kenan wannan ita ce alama ta farko alama ta farko an yas'al al-marida an ismihi wasmi ummihi alama ta biyu an yaqluba haywanan bi sifatin muayyana alaman boka shine ya ana zuwa sai ce to wannan aikin da za a yi dole sai an samu dabba kala kaza ko a ce muku dan akuya baki irin ko rago fari tas ko wata kaza mai wake-wake kuna makamancin wannan haka zai ayyana maka ya ayyana maka wani launi na cewa dole sai an samu dabba kala kaza kuma wannan abubuwan ana na ana yin su ba jimawa wani na gaya kusa shekara ya yi kuma wani bidiyon wani wani yana yin tsubbu yana so ya hada wani da wata ya kuma can bayan gari a garin nan wallahi a garin nan da allan karhi an hura wuta an dora allan da karhi su waɗannan kashin da aka kawo in aka musge wuyan sai aka sai a goga jinin a jikin wannan allan na karhi sai a dora shi saman wuta kuma da wasu nau'in haki wasu itace yana zubawa yana kama sunan namijin da sunan macen ya yi bidiyon ne saboda ya tura mata ya nuna mata cewa ga aiki ana cikin yi kuma wallahi a garin nan ne ta abubuwan nan sana suna faruwa a tambayi mutum ya kawo dabba kala kaza wanda kuma la'alla aljannun ne suka nema a kawo dabba kala kaza a yi kaza a yi kaza da sauransu abu na uku أن يطلب الدم من ذبيحة تذبح ولا يسمى عليها dabbar da za a yanka sai a ce an aka yanka a kajinin kuma aka zo yanka tannan ka a ambaci sunan Allah sannan wa yulqahu damu fi amakinil alami lil marid sai a ɗauko jinin wannan dabbar sai a riƙa gogawa a jikin mara lahiyan kuma na siya ma inda inda yake samun rashin lahiya wurin da yake mashi ciwo wannan duk alama ne na tsubbu da bokanci sannan kuma wa ya'murahu an yarmiya zabihata fi amakin khariba a ce wannan dabbar kar a ci a ɗauke ta a kai ta a yadda ta a can wani kango wannan duka iya daga cikin alamun mi alamun yan tsubbu daga cikin alamunsu an yaɗulu ba asaran mimman ya'ti ilaihi ka saubin au malabisin dakhiliyatin ya nemi cewa a kawo ko gashi ko a kawo rigar marar lahiya ko a kawo farce ko a kawo wane ne ko a kawo hoton shi wannan daga kaji ana neman waɗannan abubuwa an kama hanyar barin Allah subhanahu wa ta'ala alama ta biyar kitabatu talasim awin rumuz awin hurufil muqatta'a a zo a yi a rubuta yanzu duk inda ake tsubbu in ka ɗauka za ka ga wasu kurtu-kurtu da ake yi a yi wani ron haka a ƙara wani a cikin shi a rubuta wani letter anan a yi ƙasa a rubuta wannan a yi ƙasa a yi wane ne to wannan alama ce ƙarar akan bokanci ne ake yi tsubbu ne ake yi wannan shi ne alamar shi na biyar daga cikin kaga yanzu irin waɗannan abubuwa saboda taurin ido na ɗan adam za ka samu wasu group a saman facebook ka samu wasu group na whatsapp ana aikawa hadda lasiyar mata a rikace maganin mallaka ne a aiko shi da wani wasu da wani har da kwado ha da kendir kendir wannan buji da ake kunna ma wuta kaga an nade su da kwado an nade shi an yi wane ne an sa wasu layu an nade an nade an nade a rika wannan kaza ne wannan kaza ne kuma saboda tsabagen shedan ya tsari akan waɗannan mutanen da sunayensu a ce wannan tarnaƙin wane ne he abin da kika ce wannan kankice ne wannan wane ne abubuwa daban-daban kuma an yarda ana ta shelanta waɗannan abubuwa kuma musulmi ne musulmi ta ina ta wace hanya kulbi isa ma ya amurkun bihi imanukum in kuntum mu'minin in kuntum sadiq abu na shidda i'taqul marid hijaban a ba ma mara lahiya wani yanki na laya a ba shi wasu layu a ce wannan a saman a cikin matashin kai zai sa su wannan a tsoron ƙoho za a sa shi wannan kuma a tsufan shi zai tsara masu wannan ya sa a wuya wannan ya sa a damtsen shi wannan ya sa a ƙwabarin shi ka ga mutum malam kamar ɗan kamun kura ko idan shi laya ne wallahi la tusmin wa la tuguni min shay ba sa amfanar da kai da komi bal hasali sai cutar da kai da za su yi ko a ce ai wannan kirin in ka ba diyarka ba za ta yi lalata ba ha ba za ta yi lalata ba in juwa ka tsaya ka tarbiyyantar da ita shine magana kawai to shi yasa waɗannan akwai wata magana da mariganyi malam Jafar Allah ya rahama gare shi yake cewa yace hatsarin da yake cikin dan tsubbu ɗaya ya zo gari wallah gwanda a buɗe wasu gidaje na ayyukan ɓanna saboda shi ba magana ɓanna ba ne ba shi imanin ne gaba ɗaya zai raba ku da shi ku hutu a irin su bush duk matsayin ku ɗaya wajen Allah ya zaman to ƙoba ƙiya ba in kuka ta ba magana wani zunubi ba ne a ku maganan kahurci ne hirar rahama Allah babu ita shi sa akhtahu shay boka ya ɗan tsubbu a cikin ƙasa wallah ba ƙaramin matsala ba ne ba kuma ga abin da suke haddasa wa tsakanin mutane na fitintinu da sanya gaba ba zan bance ba ran yaushe aka fara azumi ran laraba ko turar talata na kahin laraban ta zo a fara azumi wannan da ta wuce rana ta jiya kina rana ta jiya ina zaune wajen wani mai shago kawai sai wani shigo ya ce wannan alaji subhanallah wallahi cai wannan alhaji a ruwa ake zuba shi maƙiyanka za ka ga huskansu a ciki na yi shuru na ce mashi bawa Allah ka ji tsoron Allah kai ka san wannan abin da kake faɗi ba haka nan ba ne ba idan kuma haka nan ne kai ka san aiki kake da aljannu ka san me ya ce ce ahalus sunna wallah da ya buɗe wake ce ahalus sunna e kenan ga masu ɓata abubuwa da ƙarshe wallahi cayi kawai dubaru ne suke don su ci abinci na ce don dubara kake ka ci abinci bai kamata ka zo ka rika ƙarya ba ka rika faɗa abin da ba haka nan ba sai su zo su samu mutum lasiyawa idan mutum sakare na ɓangaren addini wallahi za su kai ka ras su barka su baro ka a nuna maka duk ma abubuwan da kake cikin ni'ima akwai wasu mutane ga sunan kawai kwaciya za su yi sai hankalin ka ya tashi to yanzu ya za a yi sai a ce to ga halli wasu ya zamanto da gaske sihirin ne suke yi wasu kuma kawai dubaru ne za su maka kuma akwai su da yawa ga mutum yana ta fantamawa a cikin abubuwa alhali kuma duka ayyukan sihirin ne ke akwai su da yawa wallahi kuma matsalan tsubbu billahi lazi baka kare lahiya baka isa ba ka hana wani barci wallahi ba za ka yi barci ba mai bahaushe yake cewa duk ɗan da ya hana mahaifiyar shi barci shi ba zai yi ba to iya daga cikin alamun a baka wasu abubuwa ka ƙuƙulla har ka komo imanin ka ya koma kan layar da kake ratayawa kana jin cewa in ma aka huto ka huto ka samu wata matsala sai ka ca ina ai na manci abin ne kaza ko kasuwa ka huto kaga ciniki ya dan ja baya baka yarda da cewa Allah yake bada ba ka dogara da wannan abin kaga ya zamanto maka Allah ilahul yu'bad to zaka iya da kyau mutum mai imani wani magana an gada babu wani magana an gada kawai mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan an gadan da kake hodiwa shine abubuwan da kahure suke hodi manzala sallallahu alaihi ya yaƙe su ya nuna musu cewa abinda suke kai ba daidai bane ba kuma yau dan mi muna cikin musulunci ka zo ka rikace haka aka gada waye gada da haka wannan shine alama na shida a baka layu ka ga laya ne gashi na malam wani a yi dimka shi kamar etwal wani ka ga kilan mota ne a mai laya har mota ma da kanta akwai wanda za a zo a darma wani moto ne za ka ga shi ma an mai darmin gaba da layu to duka wani iya daga cikin abubuwan da wajibi ne mutum mai imani nisance su abu na bakwai i'ta'u khaytin min sufin aw hablin bihi uqad idan ka je wajen wajen shi sai ya baka wani zare zaren an mai kulli kulli kulli kulli kulli kulli shine sai Allah ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri nafathati fil uqad daga sharrin annafasat masu tohi fil uqad a cikin kulli na yau nan to zaka samu ayi kulli kulli a toho wane ne wace ce kalmomi irin na aljannu da sauransu kuma duka anan ana yi a baka wannan wannan zare da sunan cewa maganin cadi ne cadi yana magani lokaci ne kawai sai dai ayi kokari a samar wasu abubuwan da za su taimaka wa gangan jikin shi ya ƙara samun mana'a kan ya wuce wannan wannan zangon ko kuma maganin raba kaga waɗannan abubuwan duka yanzu yau da gobe sun ɗan fara ragiya amma da an ce maka damuna tun karo ma da aka fara sai da maganin raba to wanda za ka samu duka igiyoyi igiya ce kawai za ka ga wani igiya ne hori kawai za a ƙullawa yara a saman a ƙahonsu abu na bakwai na takwas afuwan daga cikin alamomin da ake gane ɗan tsubbu ko boka يعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض أقول لي wasu abubuwa a baka a ce ka je ka binne su daga kaji an ce aje a binne su bokanci ne bokanci ne kuma mutane ana kadika mata salatu suna tsaye suna sallah kuma su suke aikata wannan abubuwa bal hasali ma la'alla ko shine liman inda zai muku sallah kuma shi ke ba da waɗannan abubuwa ina musulunci yake kaga wannan magana ya musulunta cewa magana ya zama liman ba ya zama musulmi tukon an yi so a zo maganar limanci ko ga an ba mutum wani kaho yanzu kaho za a kai wajen buduku a sa shi cikin wannan cikin fata a ɗimke shi ga wani kaho a soki a ƙugun mutum tsatsan shi wani kaho a cikin kayan shi wani kaho a cikin kazan shi wani kaho a zauren gida sauran kofa zaure da ka zo ga wani kaho wani kana shigowa za ka ga wani sanhu malam na layu kala kala an amsa a wajen wannan an amsa a wajen wannan kuma har yanzu a samu nutsuwa ba kai Allah duk mutumin da ya bar Allah zai wahala sosai ƙwarai da gaske a baka abubuwa a ji a binne su har akwai wanda zaka guma kai zaka gani ko a hada ko a raba ko a yi shi a matsayin wannan me yake kira shi da suna wannan abin na yara nunu su yake komi wannan dan tsimman nan na yara wanda ake hoton zaki hoton waye da sauransu wasu kuma da shi za a yi sihirin irin shi za a kai ga an tsatsaga mashi allurai an zuba jini a sama an yi wane ne an yi wace ce a ce aje abin ne shi yanzu ana zamni haka sai mutum ya aikata wani ba daidai ba kuma me yake so so yake ya binne tras shi ne wani malam yake cewa ya ce su ɗan tsubun nan da bokaye an kasa gane kansu su ne ɓarawo zai tafi wajen shi su ba shi maganin sa'a na yayi ne ya yi sata kuma su ne mai kaya zai tafi wajensu su ba shi maganin ɓarawo kar a mai sata kuma duka biyun shi ya ba da su mace mai zaman kanta za ta je a ba ta maganin sa'a da horin jini da wane da sauransu kuma su ba ta mai suke dubawa abin da za su samu Allah kiyaye abu na tara yu'dil marida awraqan biha talasim wa abkhiratin yahriquha wa yatabakhkhar biha waqt al-ghurubi aw al-ishraqi aw al-qaylula idan ka je wajen wajen irin waɗannan mutanen sai aka baka wasu ganyayyaki aka ce wannan ganyayyaki na turare ne turaren nan kuma za a yi shi a yi turare na harko lokacin haduwar rana tana dab da haduwa kaga wani lokacin waye lokacin aljannu ne awil ishraq ko kuma lokacin hudowar rana awil qailula ko kuma lokacin barcin rana lokacin tsakiya rana tana tsakiyar sama duka wannan lokuta ne na fantsaman aljannu sai a ce maka a lokacin wannan ka kona kaza ka yi hayaki kaza ka shiga ka turniki a cikin shi wannan duka alama ne na ɗan tsubu da bokaye alamun suna da yawa shi da ala'ayyata hal mahallu shahid shi ne mutum ya san abin da yake yi daga cikin alamunsa akwai alhaɗu alar ramli bugu a saman ƙasa kurtu a saman ƙasa wanda wannan kuma da yawa yana faruwa ‘yan tsubbu suna aiki da bugun ƙasa akwai da yawa da suke aiki da bugun ƙasa ne na ga haka da idona ba labari wani ba ne ba ga shi nan da ƙasa a gehe kuma ya hutu ana akara makallawa akara makallawa shi kuma fajin fasik amma kuma bugun ƙasa yake saboda a gwado kaza ko a nuno kaza a buga ma wani ƙasa a gano cewa abu kazan na akwai kaza akwai babu kaza ko kuma da sunan abin da suke cewa listikhara a yau duka ta hiyar ce duka ta hiyar ce istikhara kai za ka ma kanka ke za ki ma kanki ba wani zai miki ba ba wani malami da zai maka istikhara to wani shi ma iya daga cikin alamun alamun su bokaye ko ɗan tsubbu daga cikin alamun su akwai qira'atul kaf a ce muga hannunka a ce kai wannan irin ko akwai matsala dole sai an yi aiki eh haka kawai kana zama ba sai duba tafiya nake ce maka ai zanen nan kaza da kaza da kaza wuri kaza kaza nan akwai matsala kaza wuri akwai kaza matsala kaza wannan shi ma alama ne na yan tsubu da bokaye tak daga kaji shi ba wani ilimi bane ba kawai ilimin tsubu ne daga cikin alamunsu akwai amfani da wuri an san wuri ko yan wuri za ka suna amfani da su kuma duk inda ka gabokanci sai kaga wani ɗiyan wurin nan daga kaga mutum yana aiki da su shi ma alama ne na cewa boka ne ko irin wani fatan kura ko na makamancin wannan daga cikin alamun waɗannan mutane 'yan tsubbu ko bokaye akwai i'ta'uhu khataman nuqishat alaihi ba'd rumuz wa talasim akwai wanda za su baka wata zubanya a saman zubanyan nan an nukisha kamar rubutu ne za a yi amma irin ɗan ƙira za su rubuta shi maƙera makera za su rubuta shi an rubuta wasu haruffa sai a ce wannan zobanyan kakka yarda ya huta in ya huta mulkin ka ya huta in ya huta dukiyarka ta kare in ya huta matsayinka kaza ya kaza a haɗa ka da wannan zobanya suna wannan daga cikin alamunsu akwai rubutu a saman ƙwarya ko rubutu a saman ƙwai ko rubutu a saman ganyen fatarka duka ana yi su rubuta kaza su rubuta kaza alamomi suna da yawa abubuwa ne da yawa wanda wasu har matakin da riga suke yi akwai riga da za a baka kasa ya amurahu an yalbasa malabisa muayyana fi ayyamin ma'duda wa hadhihi almalabis qad muli'at bi talasim war rumuz an yi rubuce rubuce a saman wannan riga a ce wannan riga kariya ce in kasa ta katsi mama ba abin da zai same ka ya daga cikin alamun waɗannan mutanen daga cikin alamunsu akwai rubuta wani kaso daga cikin alkur'ani mai girma kitabatu sahir wal iyaz billahi lil qur'ani bin najasat wa damil hayy suna rubuta qur'ani da najasa su rubuta qur'ani da jinin al'ada wa ihtiqari al qur'ani wa imtihanihi sannan kuma da walakantar da qur'ani da tozartar da shi wa kitabat ba'd al ibarat shirkiyya a rubuta wasu phrase wasu ibara na shirka sannan kuma war rumuz da wasu alamomi wal istighasati da neman ɗauki daga wajen wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda duka iya daga cikin alamunsu su bokaye ko kuma wanda suke aiki wanda yake irin na irin na tsubbu wannan abu kuma ya ya ya shahara kwarai da gaske a cikin waɗannan waɗannan lokuta ko mutane suna tayin shi suna gama cewa ba komai bane alhali wani abu ne wanda yake tabbas zai fi saka bar imaninka daga cikin alamunsu yukhbiru sa'ir aw al-kahir al-shakhsa bismihi aw ismi ummihi awil baladin lazi ja amin zai iya baka labarin sunanka kana shigowa ba ku taɓa haɗuwa ba labarin labarin ka da ya taɓa samun shi kawai kina shigowa sai ce to wacce yarwa ne daga gari kaza to wannan alama ce akan boka ne a nan ina ji na taɓa bada labarin wani malami ko in ce wani boka shi ma shi a ƙasar da yake nan gabas yake shi ma yanzu daga katahi kana zuwa sai ce maka sunanka muhammad sunan babanka wani daga gari kaza ka zo kai kaza ne kaza kaza ne aka ce ai haka yake kuma haka in yake da gaske sai wani matashi ahlus sunna sai ya musu sai wani abokin shi dauke shi ce zo mu je ya suka je kawai sun je shiga sai karanta atul kursiyu yana karanta atul kursiyu kawai aka sa to wannan wane ne da ya faɗi sunan kawai ya buga gehe daga waje kaza ya ma ya buga gehe umarnin da yake samu daga ma'alumat din da yake samu daga aljannun da suke bashi labari sun kaurace wajen saboda an karanta atul kursi abin wa kiske ne wa mai sauki ne fa diyan da aljinni ke jaraba ayatul kursi ta ishe shi kula uzai sun ishe shi ana karantawa ta kan shege shi ba amma sai a rika ganin wannan kamar wani jarababben mutum ne ya kai karshe alhali daga kayi a uzu billahi ka tofa ka kare da shi zai narke yadda ka san kunwa take narkewa idan iska ya bige ta to haka waɗannan bokaye za ka samu daga cikin alamominsu akwai alamomi da yawa waɗanda sau da yawa suna yaudarar mutane da wasu abubuwan da suke addini ne alhali ba addini bane a gabansu yan uwa musulmi shi al'amarin rayuwa na duniya da lahira gaba ɗaya hannun Allah yake karka waltar da kanka duk abin da kake nema ka nema a wajen Allah badawa shi ke badawa in ka gaba ka samu ba shi ne bai baka ba kuma idan ya hana ka babu wanda ya sai baka idan kana ga cewa ka je ka bibi hanya kaza hanya kaza ka samu abin nan to dama Allah ya kadarta abin nan sai ya same ka rishin hakurin ka ne sa ka bi waccan hanya ta banza da kana zaune abin zai same ka ta hanyar da Allah halatta kuma amma wallahi mutum ƙaryen shi ya mallaki abin da Allah bai rubuta ya mallake shi ba ka isa ba ba aika ba babu kai idan ka kama laka to dama a yana cikin kadararka kai ne da zalamanka da haɗamanka da harishin haƙurinka ya kai ka ya afka ka cikin abin da ya afka ka ko kai sata ko kai ƙarya ko kai ha'inci ko kai yaudara ko kai wane ne ko ka bige ka ɗauka kuna makamancin wannan ko kuma ka bi hanyar ɗan tsubbin ana zuwa sai abu kaza heyu kuna cikin matsala kaza an rasa yadda za a yi ana zuwa daga an je wajen shi da iko Allah kawai sai ga abu ya yi a'a sai a riƙa ba da labari ana kai a yi wayan kan wuka ne sha nan biya nan ne nan da nan ka subhanallah Allah ruwa asiri kuma ho tururuwa za ka ga ai- ana zuwa wallahi zuwa ake ta gaske Allah kare mu ya kare mana imanin mu ya kare mana zuriyar mu gaba kiɗin al'ummar musulmi wannan shine ƙarshen suratul infitar suratul infitar za mu tashi farkon suratu at-takwir a suratul takwir suratun makkiyatun fi qawli jami' sura ce makkiya ta sabka a garin makka sannan kuma wannan babu wani saɓani tsakanin malaman ƙur'ani da ulumul ƙur'ani akan cewa ta sabka a wani waje na ta sabka a mak- makkiya ce wahiyar tis'un wa ishirun ayatan tana ƙunshe da ayoyi ashirin da tara al'imamu turmuzi allah ya rahama a gare shi yake cewa hadisin abdullahi ɗan umar wani makaranta a farkon suratul infitar manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka annahu ra'yu aynin falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha ash-sama'u shaqqat duk mutumin da yake so ya ga kiyama labarin kiyama kaga kiyama kaman ga tanan ra'ayi aynin kaman ga ta a gaban idanka to karanta waɗannan surorin guda uku idza shamsu kuwirat wanda ita za mu karanta yanzu insha Allah sannan kuma da idza sama'un fadarat wanda muka kare yanzu sannan kuma da idza idza sama'un shaqqat wanda ta gabata a wancan shekarun da ya wuce to waɗannan idan mutum ya karanta su za su maka bayani ko kuma suna bayani akan abin da ya shafi tashin kiyama ne da yanda yanayin zai kasance da yanda al'umma za su kasance kasancewar lokacin ya zo ƙarshe muna iya karanta ayoyi guda sha hudu na harko an yi so sai mu bari gobe insha Allah ta'ala sai mu tarjama su bismillahir rahmanir rahim idan shamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan al'isharu uqilat وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت كنا إن شاء الله تعالى gobe Allah kai mu za mu ji bayanin waɗannan ayoyi abinda muka ji na aiki Allah subhanahu wataala ya ba mu iko aikatawa abinda yake da bari ne Allah ba mu ikon bari Allah shirye mu ya shirye zuriyar mu Allah tsare mana imanin mu Allah subhanahu wataala ya sanya mu gama da duniya lahiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله